بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala da ya sake gama mu wannan halka ta mutu asbahi a yau biyu ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu wadda idan ba manta ba muna cikin harful qati da yau بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وعونه زامو كارثة رغوة فتوكا مهداجة مالي as usual za mu karanta ku biya sannan sai mu yi bayani mata ya sarrafi mashiyatillahi bismillahir rahmanir rahim تعلم سوف تسأل عن فعاله تعلم سوف تسأل عن فعاله تعلم سوف تسأل عن فعاله تعلم سوف تسأل عن فعاله وتشهق حسرة يوم المساق وتشهق حسرة يوم المساك وتشهق حسرة يوم المساق وتشهق حسرة يوم المساك أتدري أي يوم ذاك فكر أتدري أي يوم ذاك فكر أتدري أي يوم ذاك فكر أتدري أي يوم ذاك فكر وأيقن فيه يحبس ذو النفاق وأين فيه خذ
وأيقن فيه يحبس ذو النفاق وأين فيه خذ وتلك اليوم خفها كل خوف وتلك اليوم فيها كل غرور وتلك اليوم خفها كل خوف وتلك اليوم فيها كل غرور وأيقن أنه يوم الفراق وأيقن أنه يوم الفراق وأيقن أنه يوم الفراق وأيقن أنه يوم الفراق فراق ليس يشبهه فراق فراق ليس يشبهه فراق فراق ليس يشبهه فراق فراق ليس يشبهه فراق قد انفسخ النكاح بلا طلاق
فقد انفسخ النكاح بلا طلاق قد انفسخ النكاح بلا طلاق قد انفسخ النكاح بلا طلاق
فرحتك فرحتك إن نساء أو رجالا فرأتك إن نساء أو رجالا فرحتك إن نساء أو رجالا فرأتك إن نساء أو رجالا قد انقطع الرجاء عن التلاقي فالنساء الرجال عن الكلام قد انقطع الرجاء عن التلاقي فالنساء الرجال عن الكلام الحمد لله ملم علي بن الحسين رضي الله عنه يتم تعلم سوف تسأل عن فعال وتشهق حسرة يوم المساء كي دموا باون الله da ake magana da kai ya ce ta'allam ka fa sani saufa da sannu tus'alu za a tambaye ka an fi'alin akan dukkan wani aiki da ka aikata lokaci na zuwa don haka sai ka zama a antare duk wani irin aiki da za ka yi ka zama kana cikin ankara saboda in dai duk aiki za a tambaye ka a kan shi to sai ka mai da hankali lokacin da kake aikin nan ka tabbata aiki ne mai kyau shi ya ke faɗakar da kai ta'allam سوف تسأل عن فعالي كفصني ذا أتنبيه كفادة سنو أكن تولي إن أي فعال كذا يا زود نكرة yana gwada duk wani aiki da ka aikata babba ko ƙarami na alkhairi ne ka aikata ko na sharri a ɓoye ka aikata shi kai kaɗai ko kuma cikin jama'a in dai kai ga kai aiki to wannan mala budda ne sai an tambaye ka shi wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ce wa wajadu ma amilu hadira za su tadda abin duk da suka aikata a halarci a gabansu za a taro dukkan aikin da ka yi kai kana ganin kayi shi ya wuce ka manta ma kayi shi to ranar tonon filili yau mutu da sara'iru za shi ne Allah yake faɗi wa ya duma a mai hazara mutanen duniya za su je su sadda abin da duk suka aikata haziran halarci a gaban su a jikin an tara musu Allah ya yi rantsuwa goma sha a farkon suratu takwiri amsar rantsuwan shine wannan magana da mai zuhudu ya fara ko surat takwir wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake so ya ga kiyama uruku kaman gata a gabansa yana cewa man sarrahu an yanzura al qiyamata ra'ya al aini falyaqra surat surat at-takwir surat al-fitar wanda duk yake so ya ga tsiyama kamar gata nan a gabansa kawai to ya karanta suratul takwir idza shamsu kubirat ta kuma suratul infitar idza sama fada me ubangiji ya fada farkon suratul takwir yace idza shamsu kubirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu sujirat wa idza al-isharu uttilat وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت سيمي علمت نفس ما أحضرت alibat nafsun ma ahdar rantsuwa goma sha biyu Allah yi kafin ya faɗi wannan rantsuwa goma sha biyu iza iza iza iza guda goma sha biyu faɗa kafin ya ce alimat nafsun ma ahdar amsan wa'annan rantsuwan shi ne a kowace rai za a fata san abin da ta gabatar don gobe ta in Allah ya kai kar ka ga tana yin sa kamar an manta bai Allah ba irin mutane bai wanda za a yi abu ya manta dazu dazu an yi har ya manta kan kaza ta ci ta goge baki ina Allah shi baya mantuwa haka ya tabbatar mana a cikin suratu Maryam وما كان ربك نسيا Allah Ubangijinka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bai zama mai mantuwa ba baya mantuwa haka nan a suratul infitar Allah ya ce idza samau fatar wa idza al-kawakib intafarat wa idza al-bihar fujirat wa idza al-qubur bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kaga an san wayannan rantsuwa shine alimat nafsun ma qaddamat wa akhar idan waɗannan abubuwa da aka kirga suka faru to rai duk wata rai za ta san abin da ta gabatar da abin da ta jinkirta domin abubuwan kala biyu ne kamar yadda suratu nisa suratu yasin ta yi bayani suratu yasin ta yi bayani abun kala biyu ne inna nahnu nuhi al-maut Allah ce inna munin na'am mu dai munin nan nuhi al-maut mu muke raya duk wanda kaga mutu matacce Allah ce mu muke da ikon raya shi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah ce mu ne masu rubuta abin da ya gabatar da kansa da hannayensa ya aikata kafin ya mutu to mu muke rubutawa ka ba za mu manta ba mun ma wakkala waɗanda suke wannan aikin waladai na kati akwai a wurin wanda suke rubuta duk abin da suke aikatawa inna alaikum la hafiziyin lallai tare da ku akwai wanda suke recording na da motsi da kawaici da kuka yi wa asarahum kuma ba kaddamu asarahum duk abinda kuma ka daura wasu akai na iyalanka ya'ya suka bayanka suka rika aikatawa to shi ma zai bi ka walau mai kyau ne walau mummuna in ka koya musu alkhairi kai ne sila sanadi na koyo su wannan alkhairi bayan ka tafi insha Allah idan suka aikata wannan alkhairi zai bi ka shine wa asarahum bin jannah in ka koya musu sharri to lallai bayan ka idan suka kware suka rika yin aikin sharrin nan da ka koya musu zai rika bin ka in dai sanadin ka magana ta kare zai bi ka kawai shine asa abinda ya biyo baya kenan wanda ba kai ka aikata ba ka koya musu cewa duk lokacin da aka yi azhar kar ku yi azhar kadai kafin ta ku yi nafila bayan ta ku yi nafila kafin la'azar ku yi nafila bayan magriba ku yi nafila kafin isha'i ku yi nafila bayan isha ai shafi da wutri bayan an yi kaddamar da wani abu na nafila ku rika yawan da karanta qur'ani ku rika silatul rahimi ku rika haka dai ka rika sifanta musu kyawawan ayyuka bayan ka sai suka rika suka rika aikata to za a yi ta binka da wannan za a yi ta binka da wannan ka ɗau hannunsa ka kai shi ka danka shi wurin malami yana koyar da shi sai ba daga baya ka mutu bai daina wannan aikin alkhairi ba zai ta binka so haka dai komi za ka je ka tadda kayanka yadda ka aikata shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Isra'i cewa duk wani mutum kowa ya shi za a rataya masa littafin aikinsa a wuyansa in ya tashi an busa tashin alkiyama sai a ciro masa shi a jibgamar a gabansa a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yau ba alaika hasiba karanta littafinka na ayyukan ka gashi nan kai wa kanka ba sai wani ya ma hisabi ba ka isa kanka kai wa kanka hisabi saboda me da farko za a nuna ma bangaren kyawawa daya bari kenan kai ta karantawa haka Allah zai minimizing dukkan ayyukan da kai kowanne sai ya shiga wannan bari ta zan zo za ka katon paper ko za a zo wurin computer sai a minimizing ɗinsa rubutu ba sai a dunkule su ta ɗan ƙaramin paper ko haka za a yi maka kaina dukkan ayyukan naka za a minimize din su likafani kan nan da aka nannaɗe ka da shi a bani ɗaya kaf Allah zai shigar da ayyukan ka na alkhairi sai a baka yadda ake jin labarin nan dai za a tashi a ce ka rubuta duk abin da kai kai da kanka za ka rubuta ko wallahi ba za ka manta ko ɗaya ba saboda Allah ba manta zai za rika tuna ma a sa ma shi gashi nan kana kallo suka rubuta ya tsanka shi da zai rubutu ainihin bakinka shi ne tawada yawunka shi ne ink ruwan tawada din sai ka rika dangwalawa kana rubutawa kaf abin da kai na alkhairi sai ka rubuta shi yasa ran lahira in an kawo ma shi aka buɗa sai ka rika karanta sai ka gama kana murna kana murna kana murna kana gani kyawawa zalla ka manta ma da ka taɓa mummuna ka ka gama eh to juya baya kuma ka san su suka fi yawa kafin mutum ya yi alkhairi ɗaya watakila ya yi sharri goma a'a ka zauna dai kai kai tunani a yi ni tsakani da Allah sau nawa kake sadaka sau nawa kake cire kuɗi kai sadaka a yi za a yi wani yinin kan ya wuce ma ba kai ba amma magana wani fa kallon banza wa wani ibce kyakushe mata suna wuce ka bi su da kallo har kwana mugun hali mugun ɗabi'a mugun mu'amala haka kawai da rika dajin haushin mutane ba su ma komai ba bellan kana tsakaninka da Allah fa ya ce kai kaza kai kunnen uwar shegu kana kallo fa to akwai ranar injillanci sai ka ga kawai aljiya ma ɗaya shi wa garanta sai ka ga ɗan abun da kai fa a rayuwa lokacin ka yi shi kana gani very little ba kawai ba ne kana gani sai ka gan shi gashi nan shi ma bellanta na manyan sai ka ji mutum in ji ƙur'ani yana ta mali hazal kitab wani irin littafi ne wannan aka bani haka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya koyi ɗan ƙanƙani ma belle babba kowanne sai ya ƙididdige shi kai da kanka ba za ka yi ta surutan nan tare da littafin naka ranan wallahi na zuwa don haka we are to very very careful wallahi mu kula yasa duk abin da za ka yi ka zama a ankare ko yanzu ka zo shi dama kana kan hanya kar ka zama kai shiga sharholiyar duniya ka manta da magana cewa za ka mutu ta'allam sawfa tus'alu an ta'alim ka sani fa ka fa sani fa da sannu fa kai dan uwa za fa a tambaye ka an fi alin akan duk wani aiki da ka aikata in ma khairan in ma sharran in dai ka aikata sai tambaye ka wa tashhab subhanallah hasratan yawm al-masaq da sannu tashhab wato tashhab din nan in an ce mutum shahiq ina irin kukan jakai din nan an san kukan jakuna ko to da sannu za ka yi irin wannan in ba kai mai kyau hasarfar saboda tsabar na dama wato tashahu wa tashahu wannan za ka yi shashsheka shashsheka a waya a fitta a fika a ƙirgin a fika shashsheka kenan akwai wani irin kuka da ake yi wanda da ka gama yin tsakatar wannan kukan ba na wasa ba ta za akwai kukan munafurci wanda ake kawai kai kanka ka san ofiyar ofiyar ki kawai an jiwa da wata irin wanki munafurci akwai wanda in kada ku a waya a fitta aha to tabbas kana kukan mahaddasa sheka za ka ji tana wani irin kuka na wato mai ba da balance mai style ana yi ana sheka kamar jaki to wannan da sannu za ka yi wannan hasrafan saboda tsabar nadama na abun da kai miyagu a yaushe za a yakan yawmal masaki ranar korawa yadda sabgugo sabgugo sogga yimɓe ɓen no annduɗa na'i arga itoe wurtatata wualala maso canu za an tasodaga ticen nan za a tati gombe da sawuɗi nan da canu no ɗum argirta ɗi haka noon ɗum soggirta yimɓe yawma nahshuru lmuttaqina ila arrahmani wafdan indi qur'ani go suratu maryam ranar lahira za mu tada masu tsoron Allah Allah ka samu daga ciki zuwa ga ubangijinsu ar-rahman suna kan ababen hawa na lahiyansu ana taku ana karairaya mala'iku suna mafiya suna muku irin kirari din nan suna takawan ka lafiya wani dan wance kasar ranar kan da uwa ake kirari wani dan wance ba a ce wani dan wani a lahira filin tashi duniya bai na in kana tunanin za a kira ka wani dan wani dan wani ina wani dan wance ne rana mamaki ranar take motsi kuma an ce kamar yadda naga shehul islam shekh ibrahim yas radiyallahu anhu da wasu masu tafsiri suka kawo a tafsiransu cewa dalilin ɗaya ne kaɗai da sa za a kira kowa da sunan mamansa saboda kar da annabi isa alaihi salam ya rasa da me za a kira shi sai aka mai da dukkan filin mashar din kowa ma da sunan mamansa za a kira shi saboda shi baya da baba Allah bai masa baba ba kwata kwata mashi to saboda kar a zo ana kira shi ya rasa to da sunan wa za a kira shi sai gaba ɗaya kawai za a sa game duniya gaba ɗaya kowa ma da sunan babarsa za a kira shi kawai يوم المساء رانا كورا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تاجي نسوق يوم المساء كو رانا زابو كورا بنزاي زوا جهنم وردا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأويهم جهنم كلما قفت زدناهم سعيرا ده فسكا ذاتنا تبيع حتى كمودا فسكا فما تبيع za rika takawa da fiska yadda ake takawa da kafa a duniya haka yan wuta za su rika takawa da fiska to ya za a yi taka da fiska za a gani Allah da ya ake takawa da sawu shi zai yadda za a taka da fuskar dungumin fiskar nan fiskar haka za ka ngada ka tukku ki ga ina irin sabga ko ko dokko ko umu har cikin jahannama wana shur wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan Allah ka kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah a wata sura sai ke cewa kalla idza balagat taraqi wa qila man araqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin masaq to yawm al-masaq ila rabbika yawma idhin al-masaq zuwa ga ubangijin ka ne wannan rana kan fa za a kora su ko ka ko ka so sai ka je babu wani alternative yawanci abubuwa za ga akwai alternative A in ya gagara akwai alternative B wataƙila ma har da alternative C to ranka alternative A ne kawai shine ka fiya kawai no going back lokaci ne bai karye amma in yi sai ka tafi ranar korawa أتدري أي يوم ذاك فكر وأيقن فيه يحبس ذو النفاق أتدري أي يوم ذاك yanzu shin ka san wannan yini wanne ne kuwa a tafiri hal ma'ana ta'alam shin ko ka san ayya yaumi wani irin yini ne za ka wannan da muka yi maganansa din nan wanne ke na shi ne yau almasaki ne ko ka san wanne ne fakir zauna kai tunani da kyau daga tafakkur fakir zauna kai tunani yau almasaki ranar kora mutane din nan zuwa ga Allah fa zalika mazin ila rabbika mazin almasaqa din zauna kai tunanin ta kamar da shehu islami wa sa'adat al-anami maulana shaykh ibrahim yake faɗi a ruhul adidi yana cewa ولازم الحزن وذكر الموت كو لا تنسه كذا سؤال, سؤال الميت ولازم الحزن وذكر الموت kalzinci baƙin cikin abin da ya kubce maka na alkhairin da baka samu kai ba ko na lokaci da ya kubce maka ba na yaruntan da baka samu kai wani aiki na azo a gani a ciki ba kalzinci baƙin cikin wannan wa zikirar mauti haka nan kalzinci tuna mutuwa rashin tuna mutuwa shi ya sa kake gani wasu suke saba Allah baji ba gani a sun fakin mutuwa je gani sun manta da ita da ya ce suna tuna ta dare a da rana on and on to za su rage wasu abubuwa mutum ɗan adam a ce ma ya je ya sa a sato mar jariri ya yanka shi ya sha jinin a yi mar farfesu da naman jariri ya ci wai saboda yana neman duniya wacce zai mutu ya barka shi kansa ya sani in ba mantuwa ya yi ba na mutuwan nan yanzu zai wannan aikin ko ba a yin haka ba ma jin labari wanda suke kama jarirai suna yanka su sha jinin su saboda me wai don neman duniya abun duniya wanda suke wannan aikin akwai wanda sun taka su sun dama su a samun duniya amma ina suke sun mutu a ba sa suna wannan kawai suna ganin kawai kaman bara a dawon bara a mutu ba har abada irin wannan halin da suke ciki na yin abin da suka ga dama din sun dauka zai dore ba su san wakaci ne kawai yake jira Allah na nan na kallon su inna Allah kana alaikum haqiban alaikum din nan dukkan mutanen duniya ne Allah na nan yana kallon yana nan yana kulawa da mu yana lura da duk abin da muke yi kowa da kowa kar ka dauka yanzu in ka juya bayan ka daga cikin masallacin nan zaka hangi wasu bishiyoyi a bayan can ga su can kowane bishiya zaka ga gaba ɗaya ganyen ka duba yadda suke ta motsi in ka duba suna su kwanta su yi nan su yi nan iska tana kaɗa su kowane ƙwaya ɗaya Allah ya san da motsin da yake ba wani abu da zai motsa ɗan adam ne dabba ne na gida ko na jeji ƙwaro ne fari ne ko menene da zai motsa lokacin da yake motsa wannan Allah ya san da motsin nasa ba wani abu da yake faruwa waje da sanin Allah subhanahu wata'ala to kai kai ka dauka ko za a abun saboda kun yawa ku mutanen duniya ko halittun kun yi Allah yawa kila ma har ya manta kila ga time da yanka ma zaka mutu kila sai time din ya zo ya wuce ma Allah ya manta da kai wa ga ma babu yadda babu mantuwa yana nan yana kallon ka tayin ɗinka na yi a koyin da ya wakala ba ka barin tayin ɗin aikinsu ko kaci ko kuma wurin aikinsu jiyan nan a makarantar maulana shehi radiyallahu anhu muke karanta tarihin annabi ibrahim na wafatinsa yadda aka yi cewa dama shi annabi Ibrahim ya roki Allah ko lokacin da duk mutuwan sa zai yi ya zama sai ya roki Allah ya zama lokacin da zai mutu shi zai roki Allah ya dauransa shikenan tayin da Allah ya yanka ya yi shi kuma bai roki Allah ba bai roki Allah ba kuma dama ya riga ya roƙi Allah kaga annabawa kuma in su roƙi Allah Allah yana karba cewa in na zo mutuwa ya Allah ya zama ni ne zan roƙe ka kafin a ɗauka kashe a zaje raina sai na roƙe ka kai ma kai in ka in ka isa ka ce Allah ni ina roƙonka sai lokacin da na roƙe ka ka matar da ni tukunna kafin ka ɗaure ni kana da nan gatan ka isa ana nan ta yi mutuwan annabi ibrahim ya yi dama shekara 170 da ko shida ne ko biyar wata da ya ce shekara ta 200 a duniya tayin ya yi ko bai roƙan ba dan latu ya sa shi ya fita kaman wajaka yana tafiya yana tafiya baya gida yana cikin gari haka na yawo kawai sai ya haɗu da wani tsoho tukuf yana tafiya dajar dajar dajar tsoho tuku annabi ibrahim kuma kafin shi da son baki da son hidima wa baki yi musu gara ibrahim sai aika masa jaki ya ce maza a kai mai wannan jaki ya hau su taho gidansa ashe a zara'ilu ne ya aika mai da jaki tsoho ya hau jaki ta biyo annabi ibrahim sai ku zo wancan dattijo yana kiranka ya haura jaki ya tsallako ya taho suka je gidan annabi ibrahim annabi ibrahim na murna ya samu bako zai mara hidima shi kuma a duniya ba abun da yake so kamar wannan samu bako dai ya mara hidima ne kashe mai duk ba ko bako ɗaya sai ya yanka masa hannu sai ya zaɓi kuma mafi mai wanda abi ijilin sanyin ya zo yanka mai shi kenan sai zura ne zo aje shi aka je aka shirya hidima mana a kawo ya ajiye wa tsoho wani tsoho abun mamaki da ya faru shi ne sai ga tsohon nan ya ɗauki loma da ya ɗauki loma mai koyi ya sa a baki sai ya sa a ido sai loma ta tafi A'a, ai sai kasar dole sai gyara zama ya sake yin ko ta loma tsohon sai ya sa a kunne sai loma ta wuce sai za ke yin ko wata loma sai sa a baki nan kan noma loma amma idan ma da aka sa a baki wanda in kai ka sa ta ai zama za ta yi ta shiru ko loma wani can kam da aka sa su shiru amma yana to wannan yana sa loman bakin nan tana tafiya kawai sai ta fito ta dubura ta ke kawai ba wani tsayawa kawai yadda ka san an dura abu a kolba ne fujejje sai fito ta can ta ƙasa kawai Nabi Ibrahim ya ce to akwai magana ke akwai magana ai sai ya gyara zama ja to dottijo me haka kuma ya ce ai saboda yawan shekaru ne yawan shekaru shi yasa hakan yake fara ce oh to dan Allah shekaru ka nawa sai tsohon nan sai ya gaya masa sai suka yi lissafi da shekaru sa da na annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ga shi ma saura mai shekara biyu kai shekarun da tsohon nan ya faɗa yace yanzu kana nufin kenan ni ma yanzu in na kai wannan shekarun haka zan zama yace kwarai kwarai yace Allah Allah ka daura ka daura karin ka yana Allah ka daura yana wannan addu'an dama abinda tsohon da nake jira kenan dama Allah rayu ne an ce masa sai ya roki Allah ya daura sa tukunna kafin ya daura sa ko bai roka ba yace Allah Allah ina roƙon ka daura kawai take tsohon nan sai ta shi kira yadda annabi ibrahim ya tafi kenan jiya nan muka karanta wannan tarihi nan da ibrahim ta muna cikin tarihi zama na wajen hudu ne kila jiya ko na uku ko na hudu so mu ankara yan uwa ka gare annabawan Allah kenan shi ne na biyu a halittar Allah da ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hierarchy a daraja a halitta ba wanda zai matso sai annabi ibrahim saboda darajarsa ne ma girma shi ne kadai mai masaukin annabi Muhammad a cikin annaba wanda Allah yake cewa annabi Muhammad ya bi ta hanyarsa kuma auhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifa ko haka Allah ya ga annabi Muhammad saboda girman annabi Ibrahim ya zama shine mai masaukin annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu kamar yadda idan shugaban kasa ya zo ja a ranar kam zai waye ne mai masaukin sa gwamna a gwamna ya sai sauki shugaban kasa in ya zo jiha in ba gwamna ba to matsayin annabi ibrahim ke kamar gwamnan yau annabi muhammadu ya zo to mai masaukin sa annabi ibrahim ke ko annabi musa ba zai iya saukan manzon allah ba sai annabi ibrahim shi yasa ka ce sun ma'auhaina ilaika a dukkan zai millata ibrahim hanifa ba wai don a annabi ibrahim din ya ji annabi muhammadu ake ce annabi muhammadu ya bi millata ibrahim hanifa ba a'a a'a dalili annabi yau zai je isra'i da mi'raji ne dalilin zai sa aka faɗi wannan da zai je isra'i da mi'raji ya ji ya tada annabi adamu ya wuce sama ta biyu ya tada annabi yahaya da annabi isa da ma dan gogo da dan kawo ne abokanan wasa tare Allah ma ya ji su a sama ta sama ta biyu haka dai ya wuce sama ta uku ya tadda annabi yusuf ko sama ta hudu ya tadda annabi idris sama ta biyar ya tadda annabi harun sama ta shida ya tadda annabi musa sama ta bakwai ya tadda annabi ibrahim an gama kenan daga wannan gurin sai allah shi ne aka ce ya biyo ta wurinsa da ya biyo ta wurinsa kuma kun san yadda aka yi ta ce masa dalla ka gani da mutanen ka da ya zo dawo ɗin ta ce za su ci shi ne sa'in ya zo da ya zo gaya mana muke mayar da gaisuwa salati muke sa annabi ibrahim a shi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. So a kadari ayya yau min zaka fakir kai tunani ba wa aikin ka sakankance ka sani irin sani na ilmul yaqini ba sani na kawai sama sama ba fihi hubasu zulmi faki a wannan rana ne fa ake tsare ake daure duk ma'abucin munafurci ranar zai tabu duk wani munafuki ranar zai tabu zai tabu za a tsare shi a ranar za ka ka zama mumini kar ka zama gasket kai ba kafiri ba kai ba mumini ba tsaka tsaki ba shine gasket ba maru akwai abin da kuke sa tsakanin abin da ake cewa gasket ko yawa ga notin kafo tsakanin notin da wane ne ana sa shi ana cewa washa ne ko akwai washa ma ko duk dai to kar ka zama wannan ka zama ka zama mu mini ba mu na huki ba saboda abun uku ne akwai mumini tatacce akwai kafuri tatacce akwai wanda shi kuma sunansa munafuki ne shi kuma tsakiya yake gaskiya kenan kowanne sura guda aka masa a Qur'ani ba wanda aka bari kowa sura mai zaman kanta mumini da Allah ta ya kulla mai sura sunanta suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ko la tashi kafiri shi ma kamar sura sura suratul kafirun قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلا أكل السورة شيما قد كأتين بابر شيما شيء قل لا مر سورة سنة, سنة سورة المنافقون سورة المنافقين سكتة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله شيما إذا سورة shi zalla ake tattauna a ciki da halayyarsa da sifofinsa da ɗabi'unsa da inda zai tafi suwa mumina haka sifofinsu da ayyukansu halayyarsu da inda za su tafi karshe za ka ji ulai ka hum alwarithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun to wa tilka al-yawm kifa kull khawfin wa aykin annahu yawm al-firaq wa tilka al-yawm kaga wancan yini da ake maganarsa tun da an yi baiti biyu mana har baiti ya shiga tsakanin maganar da za a yi kuma ana so a yi maganar da aka riga aka yi ne ba za a ce zalika ba ko za ka yau ba sai ce tilka saboda abin an dan yi nisa da magana wacce ce yau mutum ayyamar mataki da aka faɗa ba ake yi wa tilka yau kaga wancan yini da muka yi maganar sa din nan khifa ka tsorace shi kullu kawfi dukkan tsoro duk wani nau'in tsoro ka tattara ka haɗe wa kanka ka ji tsoron wannan yini ranar za a ce ka mutu a faɗa wa nama a forti a mayi wala yanki wallahi hulun nan da yarda ka tsoraci wannan yini saboda yana zuwa ka shirya ma zai zo baka shirya ba ma zai zo ka yarda ma zai zo baka yarda ba ma zai zo wannan kam ka daina ma ata kanka lokaci kana ganin kamar a ba zai a an gama zai zo kawai tunda nawa ne ya zo kuka raka shi nawa ne ya zo kuka raka shi na wance ya zo kuka raka ta su wane nasu ya zo irin burinoni irin burinoni irin burinoni ana matso har wata rana kawai kan ka ankara sai ka ji naka ya zo kuma zai yi da hankalinka mala'ikan zai zo ga ka gashi kana kallon sa kai kada kake ganin sa sauran mutane ba su gan shi ba ya ce ma shi kenan ba Allah yau fa lissafi ya cika in kai sa'a kenan fa don in mutumin arziki ne za a yi haka in na banza ne kai babu wani wai ya zo yana binka hankali har yana ce ma yau za ka tafi who you are ai wannan zi'atin garkan za a yi kam fisgarren za a yi da karfi ana duka da masaba ana cewa yau kam za ka ga abin da kake karyatawa ba kai kake kai ne wanda kake ganin gaman babu mutuwa ko ko kuma an mutu ba za ta yi ba ko to yau za ka ganta kamunan mun zo ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة لقد هرزوا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون da abin da kuke raya kuke gani wai shine zai kaman samun saya zai hana ku mutuwa ko mene to yau ya bace ya tsare ina jama'an naka ina masu cewa sai an gama da su a iso ka ina suke su zo mu gani ko kai ne shugaban kasa wanda za a yi get na dukan get har get goma sha biyu da wuta da fulan kwano da bulletproof da wane ne da jigida bindiga mai jigida wanda in an wani ya zo zai zo kusa da wurin ma ba wai a za a rika harbi da ɗaya bane a yanda ka san ruwan sama ana ruwan marka marka shar haka kawai zaka ji bullet yana fita sai an nemi pieces pieces in gaba a tattara wa'annan irin mutanen ba za su hana ba shine mai infiraji mallan aliyu na manjeje ta taho ta ɗauki sarki mai dubun matsara a ɗaki ko sai me wai eh ta taho ta ta taho ta ɗauki sarki mai dubun matsara a ɗaki mai hawa da dogon dawakai inda mata sai kara auki ba ta bar ko marar kobo ba sai kai kana gani wai kai ko a muka ai ba za ta ziyarce mu da wuri ba wa ga ma inda mata sai ƙara auki ba ta bar fanko mara kobo ba kai dai kawai kar lokaci yayi ne kawai amma in lokaci yayi ko wani iri ne kai ba ruwanta da nau'in ka dogo ne gajere ne kato ne siriri ne namiji ne mace ne mai yawan shekaru ne mai ƙanancin shekaru ne mai kuɗi ne talaka ne malami ne jahili ne mai tsoron Allah ne mai sabon Allah ne wanda ya yarda ne wanda bai yarda ba ne lafiyayye ne marar lafiya ne ko ma wani iri ne tayin zai kare yi kawai in ka ga dama kar ma ka shirya ba dai kai kanka ka sani ya bara ma ka yaudari kanka ka ce bara ka mutu ba wannan in ka sa wannan ajandan kai kanka ka san wato kana ganin ka amma akwai wanda kuma aikin sai ke nuna haka wanda shi a a a lissafin sa ba ba maganar mutuwa kana ma fara ka mutu ka ji da ku ana zaman lafiya ana zaman lafiya daga kawo mutane maganar mutuwa yau me na kawo nan kuma fi sabilin layi ka ga tafiya ka kenan ko wai ko yaushe an zaɓi wai ka ji wai su ga su masu tsoron haka tare wa mutane hankali ha to ko a tayar ko kar a tayar dai zaka mutu kuma wallahi ba magana wai sai in kai rashin lafiya babu wannan tayin ne in yayi in kaga dama kan haka rashin lafiya lafiya lafiya kawai da numfashi ya shiga bai fita ba an tafi magana ya kare ba wani wani mutuwa mai kokuwan wahala numfashi ne ya shiga bai fita ba kawai shikenan ko kuma ya fita bai shiga ba shikenan magana ka wallahi ba ruwan Allah yanzu muna zaune nan a cikin mun nan kawai Allah zai iya ya ɗauke ran wani ba mu sani ba sai an tashi za ta fi kawai yana zaune duk ɗin nan ka ɗauka da rai na ya tafi a wane wane yana wane yana jinjiri ba wane tashi mana shiru a wane a girgiza kana na abun nan kawai ya ɗauke wo dadal sau nawa ake haka sau nawa wani ya yi ban kwana yana rike da ma wani yana rike da kullin gyaɗa ya murza ya kwanta irin akwai wanda shi kuma da karago ne a gefensa a garinsa aka same shi ya daya a bakinsa ya tauna ya haɗe wani daya a bakinsa ya tauna bai haɗe ba ya ɗauko irin a hannu yana jira redi wannan in ya haɗu zai jefa alkur'an sai Allah ya ɗauki ran sai da tsalle ɗakin washe gari aka sami karago ɗaya a hannu saura ya murmusu a baki kaga dai ga saura kuma an ci dai ga leda a gefe miƙawa ake ana jefawa ya tafi da yawa an sha a gama ce tana saƙa ta soka allura ta ja ba ta mayar da alluran ba mala'ikan mutuwa ya ziyarce ta ya ɗauke ta tana rike da shi haka kawai shi kenan ta tafi style shi kenan ta tafi to kai kokari ko yaushe kai da aikin alkhairi wani sai yayi haka ya ta karkata yana zaune akan ma'ida ma'ida na shan giya ya yaga ya kurba ya haɗiye mala'ikan mutuwa sai wara mai da sai kunce dun kawai sai dinde rashon kofi kofi kofi kofi of biya idin mu motsi daggai kawai sai mai da kunce dun kai ga yanin tsakani da Allah yanzu a cikin malamin garin nan da suke zagin waliyan Allah wai malamai wai wallahi akwai wanda ubansa ya shiga bango yayi man kas da giya ta ji yana tangal tangal tangal tangal a bakin jibirin na ranar alamis roka kuma ta taho ta zo ta gangaro kawai ta zo ta doke banza ne baya hankali ta ya ma ya yi mankar da ja uban ɗaya daga cikin masu zagin iyayen mu a gari a buge ya tafi tsakani da Allah wannan ya kyakkyawan cika wanda ya mutu a buge da giya tsakani da Allah irin wannan mutu ake nema to Allah ka samu cika da imani a dai shirya kawai malam kuma wallahi ko ka ji maganar nan da ake yi ta shige ka ko kan ta shige ka ya rage ka ta yi je ka ne Allah sai ka tafi zan tafi za ka tafi za mu tafi za su tafi in ma kana jin abu kamar irin kai wannan karatu dai ni kullum wannan littafi shi a maganan kenan zudun kenan zudun kenan in ka ji shi shine zai sa ka guji duniya in da ma kai kayan ki cikiki to sai ka sai ka mai da hukanka sai ka bi a hankali ka rika yin daidai abin da kawai za a dan biya bukatun da ba a rasa ba kuma addini nan zai shi karfi sosai ma in ba ka ji zudu to za ka manta da gaba ɗaya ma maganar mutuwa kam ka je kai kam damuwanka a duniya kai kuɗi ayye don ka zage su sai ka dawo mane ka za banzaye ka biya bukatan da zai amfani ka lahira da su ya hima wallahi tallahi ya hima da abin da ka tara kai wani abin da a gobe kiyama zai amfani ka ya fi maka ba kawai kai ka tura wannan jakar banza wanda annabi ya ce ba abu mai daukan sharri a wurin dan adam kamar ciki ba wani burga ne tattare da ɗan adam mafi ɗiban sharri kamar tumbi komi kawai shi ake dura kai dai kawai ka samu kuɗi ya shoda ɗin lowa na ga shoda ɗin lowa na ga shoda ɗin lowa na ga an kamni nana ni ga hewili da zarar ka je ina mai kaza mai awara ina mai kaza ina mai annabi shi ba burga da mafi sharri kamar tumbi ɗan adam komi da kai gabbe ka ci ka cike shi kawai tam tam tam ko da lokaci ayya ai ka je ka ku Allah ka mana sauki ha yara ta ta ta la ya akwai aiki yan wa sai dai mu ta addu'a Allah kare ya jarrabe mu Allah ya sa ranan da za farkon ran da zamu gamu da Allah ya zama rana ne wato wanda ya fi kowane rana farin ciki a gare mu da shi ne fatan mu shi ne farkon ranar da zan ziyarci kabari ba kunta ne wanda baka taɓa yin irinsa ba wanda za ka zauna kai kadai shekaru iya ganin daman Allah kai kadai ba kawo wani kana jiran wai wani zai kawo ma ziyara babu shi kai kadai daga kai sai aikin ka ya zama in ya zama shine mafi kyawun rana da murna kai kam din kamo ne wa aikin fihi yubasu zunnifati ka sakankance ka tabbatar fa cewa ranar nan fa shine ranar da za a daure ko za a tsare duk wani munafiki kaga karka yadda ka zama munafiki ka zama mai sallama manzon Allah ciki da waje mai sallama wa sahabbai gaba daya ba cire wani mai sallama wa ya jikokin manzon Allah mutanen gidansa gaba daya ba ware wani mai sallama wa waliyan Allah kakka mai biyayya ga malaman Allah da annabi mai kuma bin duk wata doka da ta fito daga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zama ka samu nasara a gobe kiyama wa tilkal yawma wa tilkal yawmu khifha kullu khawfin wannan yini ka tsorace ta fa dukkan wani nau'i na tsoro ka tattara ka haɗe wannan rana ka tsorace wannan rana ranar mutuwa wa aikin ka tabbatar ka sakankance annahu cewa wannan rana yau mun firaki shine fa ranar rabuwa ranar rabuwa an rabu kenan masoyanka da ma maƙiyan naka duka su kenan sun huta ran da ka mutu zai yi kenan kowa ma ya huta da mai son kan ma ba zai bi ka ba lalle maƙiyinka ka makin kaga yana cewa Allah tura kiya maza gaishe su haka zai rika cewa ranar kam zai zuba ruwa a ƙasa ya sha saboda yau babban maƙiyinsa ya tafi sai ta dinka da mugun addu'a in kai na Allah ne kuma aikin banza yake ina wanda kansa ne kawan mai mai dongole wa kudu wa wannan makafo makafo bai gan shi ba ma bellanta na yi haushi kana zaune da makafo da sai ka rika yi mar dongole hannu biyu a sama nan kaga in kana neman mai aikin banza dai kan samu kan same ka to ai ka gama to haka ya mutu kana gabar da shi kana jin haushin zuwa alhali ila Allah ya yarda da shi sai kai ta faɗi banza yin maganganu a kanta ka yi daɓa a ƙar annahu ya mulkiraki wannan shine ranar rabuwa amma fa bari ka ji فراق ليس يشبهه فراق قد انفسخ النكاح بلا طلاقين فراق ولا متوى da za ka zo ta raba ka da dukkan masoya da dangi da abokanai da mutanen arziki da kake hulɗa da su ka kafin nan rabuwa ce fa laita yushbihu firaqun ba wata irin rabuwa da take kama da wannan rabuwa saboda duk wata rabuwa in dai akwai rai kuta na za a haɗu duk wata rabuwa a ce wani ya rabu da wani shaɗa mata ko an daɗe ba a gamu ba ya ishe kare annabi yaqub alayhi salam da ɗansa yusuf ya ya ɓata yake akwai rai shekara tamanin tsakanin batan ɗan da sake ganin haɗuwa da babansa sannan kai shekara tamanin kafin su da haɗu yanzu Allah mutum ya samu shekara tamanin kan ma yaya a lokacin fa da ya ɓatan baban ya aiki ya aiki mutum goma sha biyu ka san dai ba karamin mutum ba sannan bayan ya ɓatan suka yi shekara tamanin kafin suka hannu aka sake kuma shimfiɗa wata sabuwar rayuwa bayan to shekarun batan kawai in ka same su kai ka ai kiriya dalle shekarun da baban ya yi kafin batan ɗan sannan kuma an akwai ƙari kuma an shimfiɗa sabuwar rayuwa mai da'ima bayan nan daga rabuwa ce wadda ba ta kama da duk wata rabuwa firakun laifin shi biyu firakun saboda ne ka bin fasakar ne ka bila falaki irin wannan rabuwa shine za ka ga aure ya ɓaci ba a yi saki ba wanda ya mutu kan yana cewa na sake ki ne matar auren ta ya mutu eh cewa yake na ka take in ya zo in ya in ya ga zai mutu sai ce to ke zo tun daga mutu ga ba amfani shi gaba da zaman mu daga kawai na ga mala'ika ya zo zai dauke ni don kar ya zama in mutu a ita rigima na sake ki na mutu ko ban sake ki ba kar ba ka saka in ka mutu sai aure ya ɓaci kawai kadin fasaka nika'u bila talaqi ba wani saki kawai aure ya ɓaci nike nan sai ta je kawai in lafiya lafiya kenan ba komai sai ta je ta yi ne kwana wata hudu ta kwana nawa ta kwana goma haka ne shine ita ce aya amma ko amma akwai aya khasa akwai aya khasa wacce ce wacce ta bakar ita ce amma kulazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma za su zo na su ita to wacce ce aya khasa din ta yi takhsisin wannan شيء فريق الله ولا يئسن من المعيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر كو والله لم يعظن في الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما دام سوتيكي سوكما إدن سو شيني هايتي أبو النبي الناس لكن أنت duk matar da mijinta ya mutu alƙur'ani ya ce ta zauna wata hudu da kwana goma kaza na amin ko wace mace da mijin sai mutu a tashi da shi dole ta sai ta wata hudu da kwana goma sai waccan ayar ta taksisin wannan ta ce amma fa banda mace mai ciki banda ita miji ya mutu yau sai aka ga mace tana da cikin wata ɗaya to ba arba ta shurin bane ita sai ta zauna gurgudun watannin cikin nan kaf sun ƙara kafa shi ne tsawon iddanta an gane nata ya fi na wancan wahala ita kuma inda abun ya fi wani lokacin daɗi mijinta ya mutu tana da ciki ya mutu yau washe gari sai ta aiki shi kenan ta gama idda ta gama idda kai ba ma haka ba mijinta ya mutu yanzu bayan minti ɗaya sai ta aiki shi kenan ta gama idda usudda ke usuddi take usudda ke usuddi take ta lullubu ta kuma kwari lullubu ya gari ta yayi shi kenan ta gama idda ta ke minti ɗaya iddan iddan minti ɗaya shi ya sa duk komi a musulunci duba ta yake da muhimmanci matar wani ta aiku ta aiku sai ka shida da minti biyu an jima ka dan wani zai mutu kana kana hangare da baki kana gani kamar bai da muhimmanci yanzu wani ana murna ma a garin murnan ta haihu wani yana tsalle an yi wa wani wani yana tsalle zai zai tsallaka kwanta mota ta doke shi kila kuma yana cikin magada shikenan yaron nan da aka haifa yanzu zai gaje shi wanda mota ta doke saboda ya mutu yaron yana da yana cikin magada shi kenan sai gaje shi amma da ba gane waye ne mutuwan ne ta riga ko aibuwan ne ya riga ba shi kenan aka shiru kawai wanda ya zo zai hayansa ba ku duba tayin ba mota ta buge shi ko kuma ba ku duba tayin da mota ta buge shi ba kuna hangare da baki ba ku da fikira ba ku da basira na irin wayannan abubuwan sai ka zo ka ca to wai da ka san kunna wai da mutuwan kan da aibuwan wanne ne riga sai ka fara kame kame a to ni dai ina gani kana gani a ina addini kuma ina gani a ya ƙini ne me tabbas babu shi kenan ka kun cuci yaro kawai i wataƙila zai gaji ya kai one point million one point something ka zo ka ruda abubuwa ba ku duba time ba saboda ka duk lokacin da wani abu ya faru ku dubi time in kana da hankali a addini ko mai motsi bai faru za ka duba time ko da zaman mun nan da muke shi yasa nake ga muku a rika lura da time time na yana nuna ne time ya kusa shikenan sai minimize it ina ko abin da ya rage ba a shigar ba kaga sai a shiga yanzu ma kaga na duba sauran minti seconds ne ma ko ba mu gama ba kaga sai minimize it amma wannan dan koyi ne kawai nan kan wasu dan nasa fara ko hannun okay ya a ni kan wannan nake duba mun yi awa da cure mu فرهدك إن نساء أو رجالا قد انقلع الرجاء عن الثلاث فرهدك جماعتك يا كي أبوك مكانا إن نساء إما دي سوزما ما تاني جماع الناس دنجين قد أبوك لن أرضي كنا أو رجالا كوكما يزما مزاني جماعتك dangane ka jinin ka kenan wai da su a kanka sai dai mutum zai iya mutuwa jama'ar ka in ma maza ne in ma mata ne to in fa ka mutu kadin ka dar raja'un an talaki to kaunan sake haduwa fa ya yanke daga ran da ka mutu daga talaki wai da kawai shikenan sake haduwa kuma in maza ne masoyan naka in mata ne ma dai to kaunar a ce tsammanin a ce za a sake haduwa kam ya kare kar ka tuna wata rana za ka je wani gari kila za ku haɗu da wani wanda ya mutu kuka je kuka binne shi a ina kuma a in kaga ka haɗu da shi to kai ma ka je inda ya je ne kawai shikenan an gamu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani albarkan shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah karka jarrabe mu da mummunan cikawa Allah ka sani idan mutum yayi kyakkyawan cikawa yayi sa'an tafiya Allah ka ba mu baiwan cikawa da imani albarkan shugaban mu annabi Muhammad albarkan maulan mu shehu tijjani albarkan maulan mu shehu ibrahim kaula albarkan maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله الحق قدره وبجلاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين